بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wadda a lissafi ban sani ba an ga wata ne yau ɗaya ne ko ya cika talatin ne an dai zo karshe talatin ne ko ba a samu labarin abin nan ba to na'am talatin ga watan wato aljimar al'ula kenan shekara ta 1447 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa garin madina wadda shi zo daidai da 21 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya annabi isa alaihi salam idan ya inganta a ci gaba da darasin da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na Uthman bin Affan da ke bayan tsohon illan bank anguwan jiyari a cikin garin Bauchi muna cikin littafin nan mai suna muqaddimatul aqdari wadda aka fi saninsa da ahalari ko lahallari Allah da ikonsa darasin da zamu yau shine darasi na 49 a cikin littafin ma'ana a cikin jerin darussan da muke a littafin tun daga farkonsa zuwa yau kuma wannan zai kasance shi ne a matsayin jajibere na kammala littafin insha Allah ta'ala sai zama wani sati kenan darasi na hamsin daidai shi ne dai zama mun yi khatman littafin mun sauke kuma an zo sa sai tunanin sa wani muna fata Allah ta'ala ya nuna mana wani satin lafiya kuma ya amfanar da mu da abin da muka riga muka yi din ya sa mun dace da abin da ake neman dacewa da shi to jama'a darasi na 49 a satin da ya gabata din mun kwana a shafi na 59 ne shafi na 59 idan aka duba can ƙasa shine matashin karatun ƙasa a shafi na 59 din inda ya ce su'al tambaya wa mal hukmu idan ƙamal imamu ila khamisatin mai hukunci kuma idan ya kasance liman ya miƙe zuwa ga raka'a ta biyar to amma kafin mu ci gaba ɗin mu ɗan yi bita da murajan abin da muka yi a ƙarshe-ƙarshe a wancan darasin magana na ƙarshe da muka rufe a kansa a wancan satin magana ne akan abin da ya shafi ƙarin sujada idan liman ya yi kamar yadda muka sani cewa kowace raka tana da sujada ne guda biyu to idan ya kasance liman ya ƙara bayan ya yi biyun ya yi na uku to aka ce ba za ka bi shi ba kuma dole ka yi masa tasbihi ma'ana ka ce subhanallah saboda ya gane cewa ya yi kuskure don ya zama faɗakarwa gare shi ya dawo ya gyara to idan za a tuna kafin mu zo daidai wannan gaba ɗin an yi magana akan idan kuma aka manta sujadan ne aka yi ɗaya mana limamin ka yi ɗaya sai bai ɗaya ba wataƙila ya miƙe ko kuma ya zauna yana zaman tahiya alhali sujada ɗaya akwai ragowar ɗaya bai yi ba to an faɗi bai yi hukuncinsa cewa da farko za a yi masa tasbihi idan bai dawo ya yi wannan sujadan ba in ta kama akwai bukata a masa magana lalle a yi masa magana amma muka ce abin da ya fi zama mustahabbi shine yayin da za a yi maganan ya kasance wata aya ce za a jawo wadda take kunshe da saƙon abin da aka manta don haka idan sujada ne ya manta sai a jawo kamar ayan wasjud waqtarib ko wasjudu lillahi wa'budu da makamantansu ta yadda zai gane saƙon magana sujada ake yi ma'ana akwai sujada ɗaya da ya rage ya kamata ya dawo ya gyara ta idan kuma wannan ɗin bai samu ba babu laifi ko da wato magana aka yi da wani yare ko da hausa ne ko da jaranci ne ko da fulatanci ne da ya limamin zai gane sakon ba laifi duk da a cikin sallah ne a faɗa masa ta yadda zai gane don a dawo a gyara sallah magana in ya kasance saboda gyaran sallah ne babu wani laifi a kanta ba ta ɓata sallah kuma ba ta jawo a ce sai ka yi ma wani sujada sujada na za ka yi sai dai akan wannan kuskuren da aka samu ba akan maganan ba to saboda haka lalle akwai bukatan in aka samu wannan kuskuren a yi tasbihi in tasbihin ana ganin ba zai gyara matsalan ba to ba laifi a yi magana don a gane me kuskuren don a gyara shi amma fa da za a kaddara liman din duk da gyaran da aka masa na tasbihi bai ji ba ma'ana bai yadda da gyaran ba kenan kuma har ta kai mu aka masa jawabi aka faɗi ga matsalan duk da aka dai bai dawo ba to fa ba za ka bi shi ba akan wannan muka ce me za a yi shine da ka zauna sai kai kai naka sujadan sannan ka je ka riske shi a inda ka same shi ku ci gaba tare ta yadda idan ya kammala dole shi zai kasance sai ya sake sabuwar raka'a a madadin wannan wadda babu sujada a cikinta saboda duk raka'an da ka manta wani rukuni ma'ana farilla daga farillai to wannan sujada bai gyara ta sujada bai gyara farilla sai dai ka wannan raka'an ka tashe ta a aiki ma'ana ka cire ta a lissafin yawan rakawoyinka sai ka sake wata a madadinta amma fa ka'idan ya kasance baniyan ya zama gini zaka yi don haka sai ya kasance wannan raka da zaka kawo din a matsayin kamar ita ce raka'an karshe ba wancan da ka samu matsalan zaka biya ba don haka ta iya wancan da ka samu matsala ba ɗayan sujada a cikin ta ba ta iya yiwa raka'a na ɗaya ne ko raka'a ta biyu wanda an san duk a ka'idan sallan farilla in dai raka'a na ɗaya ko na biyu ne dole fatiha da sura ne sa'un ko a bayyana za a yi karatun ko a ɓoye dole fatiha da sura ne abinda kake abinda zai jawo ya zama iya fatiha kawai za a yi shi an wuce raka'a biyu an je na uku ko an je na hudu to da haka koda wadda ake karanta fatiha da sura ne aka samu matsalan idan ka tashi zaka kawo wata rakan a madadin wannan da aka samu matsala a kanta to zaka yi ta ne a tsarin cika sallah kake sai ka kawo ta ita ce a matsayin raka'an karshe ba ka ce zaka biya mai fatiha da sura ba iya fatiha kawai zaka yi abinka ina nufin shi limamin amma kai ma mutun da damun baka bi shi akan wannan kuskuren sa na rashin yin sujudan ba ba za ka bi shi ku yi wannan ƙarin raka'an ba domin kai ka ƙara ya zama maka ka ƙara wani raka akan yawan sallolinka kenan kai ba za ka bi shi ba iyaka inda za ku zama tare bayan ya gama kawo raka'an da shi ya samu kuskuren bai yi sujadan ba a ƙarshe dole zai yi sujada na rafkanuwa sujada na ba'adi kenan bayan sallama to wannan kan da ka bi shi za ku yi tare da shi li'anna sahwal imami sahwul lil ma'mum cewa kuskuren liman wato mamu ma tana shafansa don haka a maganar sujada da ku yi tare amma wannan karin da zai kai babu ruwanka da shi shine wadda ya samu matsala a nasa ai ina fata an fahimta wannan muna bita ne to kamar yadda aka yi bayani idan aka samu ragi ga yadda za ka yi a matsayinka na mamu ba a ɗora maka wajabcin bin liman a makance ko ya yi kuskure ka bi shi a kuskure ba a haka domin wannan ƙa'idan tana shiga ko ina ta yi aiki la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq ko la da'ata li makhluqin fi ma'siyati Allah duka ruwaya yazo da shi don haka ba a bin wani a cikin abin da yake na kuskure daidai ne in yayi kan wannan dole zaka bi shi don haka tunda kuskure ne anan ba zaka bi shi ba ko kadan da dai kai kokarin dawo da shi dan yayi daidai din in bai dawo ba to kai ka gyara wa kanka to sai kuma na karshen shine maganan idan ya ƙara sujudan can yayi rage ne nan kuma sai yana so zai ƙara ne yayi biyun sai kiga kaman fa akwai saura kaman ɗaya yayi to sai ya tafi zuwa ga sujira na uku to shi a lokacin nan ma ba da ka bi shi ba a matsayinka na mamu ka tsaya abinka abinda za ka yi kawai sai ka yi masa tasbihi subhanallah dan ya gane cewa ba wannan sujada zai kara baya cikin tsarin sallah kowace raka a sujada biyu aka yadda kawai ba sujada uku ba don haka idan Allah ya sa ya gane fa ni'ima sai da ku ci gaba da sallah in bai gane ba kai ba da ka bi shi ko wannan sujudan tare ba saboda kuskure ce wannan sujudan ba ta cikin tsarin sallah ba abin leman akan kuskurensa akan daidansa ne aka dora maka wajabcin binsa don haka inda zai kara wata sujada na uku ba da ka bi shi ba to karatunmu ne yana da alaka da shi wannan maganan karin to shine inda malam yake cewa mul hukmu idza qama al imamu ila khamisatin me me hukuncin ma'ana yaya hukuncin da ta kasance idan liman ya miƙe zuwa ga raka'a ta biyar ga amsa jawab wa idza qama al imamu ila khamisatin idan limaminka ya miƙe zuwa ga raka'a ta biyar tabi'ahu man tayakkana mujibiha wanda yake da yakinin cewa eh suna tare da liman a wannan kuskuren nasa mana yadda liman ya samu wahami da rudani yake ganin akwai sauran raka'a da bai karasa ba sai ya zama tunanin ku ya zo iri ɗaya kai ma kana ganin fa yanzu uku aka yi hudu da ayi kenan na gaba to wannan tunda kai ma kana da wannan yakinin sai ka bi shi ku yi tare babu laifi au shakka fihi ko kuma ya kasance baka da yakinin cewa wato wannan abin da zai din kare ne wato abin da zai din daidai ne a matsayin daidai za a yi a sallan amma kuma sai kana kokwanto kana contemplating cewa yanzu wannan raka'an da liman zai yi shin anya bamu gama sallan nan ba karawa zai ko kuma daidai ne to oho dai to da haka idan haka ya faru kai ma da ka bi tawagansa sai ku shiga tare tun da kana kokwanto saboda ka'ida kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yana kokwanton shin raka'a biyu yayi ko uku to ya ɗauki yaƙini ya yi wurgi da shakka yanzu a nan mai yaƙinin kai ka tabbatar cewa dai lallai idan raka'a hudu ne sallan kana ganin an yi uku watakila akwai ragowa to shikenan tunda ka samu shakka sai ka bi shi ku yi ragowan baka da yaƙinin daidai zai ko ba daidai ba to tunda har kokonto ya shigo maka to kawai ka yaƙini akan abin da ke na yaƙinin shine ka bi shi kawai ku yi tare an fahimta wajalasa man tayakkana ziyadataha amma wanda ya samu yaqini yana ganin shi kan tabbas ya tabbatar abin da liman din nan zai yi kari zai yi a sallah sallah kan ta cika wannan miƙe wanda yayin wani kari yake so yayi kai kana da wannan yaqinin ba shakka kake yi ba to kai fa dolan ka ne ka zauna ba da ka bi shi akan wannan karin da zai yi din ba kuma dole ka yi masa tasbihi dan ya gane cewa wannan abin da zai yi kari ne ba sallah ma'ana ba ragowan sallah zai ciko ba don haka fa'in jalasal awwal mala ya ce idan shi na farkon ya zauna wane ne na farko kenan a yanzu nau'in mutum biyu ya faɗa ma ya cewa uku amma dai su biyu ya haɗa su a hukunci ɗaya ɗaya kuma ya raba wato wanda ya faɗa na farkon shi ne wanda yana da yakinin shi a gunsa inda tambayarsa za a yi raka'a nawa aka yi zai gaya maka cewa an yi raka'a kaza ne saura ɗaya irin yadda liman shi ma yake sawa a ransa ai shi yasa liman din ya miƙe zai kawo ɗayan shi ma a ransa haka yake gani akwai sauran raka'a ɗaya sai kuma wanda shi yake da shakkun cewa to wannan raka'an da za a yi din a ita ce ta ƙarshen ko kuma dai har an gama wannan ba ƙari bane ko an yi tunda kokonto ya shige shi to shi ma an haɗa shi a cikin lissafi su biyu don haka dukansu za su bi liman din to shine yanzu yake mana bayani cewa fa in jalasal awwal idan waɗannan mutum biyun da wadda shi agunsa lallai abinda liman zai yi daidai ne da wadda ya samu kokonto shin abinda za a yi nan ƙari ne ko ba ƙari ba daidai ake ko ba daidai ba kokonto ya same shi to shi in yayi kuskure ya zauna ina nufin su waɗannan biyu idan suka yi kuskure suka zauna batalar salatu sallan su ta ɓaci saboda me wancan ya samu yaƙini to da haka dole ya tafi akan yaƙinin da yake da shi yana ganin lallai suna tare da liman akwai ragowar sauran raka'a ɗaya to idan ya yadda ya zauna bai bi liman ba kun ga kenan yayi me ya saba ma abin da yake da yaqini to yanzu anan sallarsa ta bace domin yaqininsa shine akwai sauran raka'a ɗaya kuma sai da ya ga jama'a mafi yawa an zauna shi ma sai ya biya rima aka sha kiɗa ma'ana sai shi ma bai bi liman ba tunda ya ga mafi yawan mutane sun karkata akan cewa wato an gama sallah amma shi a ransa da za a tambaye shi in ma votin za a yi a yi zaɓe shi yana layin wadda suke ganin akwai sauran raka'a ɗaya to amma kuma duk da haka sai ya zauna saboda ya ga majority an zauna he zauna bai bi liman ba to wannan sallarsa ta ɓaci saboda ya bar abin da yake da yaƙini a kai ya koma kan majority wadda bai da hujja bai san hujjansu ba haka shi ma mai shakka yana kwakwantan shin wannan raka'an to mun gama sallar ne ko kuma da ya kamata a ƙarar raka'a ɗaya to shi ma an yi da ya zauna ya ɓata sallansa saboda me wato ya yi abin da yana kokonto domin idan kana kokonto ragi ko kai ko kare to kawai ka kara din ta yadda dai zama dai ba za a bi ka bashi ba kana tunanin uku ne ko hudu to kawai ka dauka a matsayin uku ne ka dauki mafi karancin lamba sai ka dauka shine abin da kai sai ka karo wata ta yadda ba za a bi ka bashi ba dai da a bi ka bashi gwanda ka kai kare to da haka shi ma wanda ya samu kokonto in yadda ya zauna batsalar salatu sallansa ta ɓaci wa qama thani hakanan a mataki na biyu wanda ya zauna shi ko a wato shi kuma na biyu sai ya miƙe to anan yanzu wane ne na biyun na faɗa muku na farkon mun raba aiki waye na biyun a'a jamil jiddan wanda yake da kinin sallah ta cika shi a gunsa wannan abun da ake yin nan wannan raka'an ƙari ake shi a gunsa lalle an gama sallah liman miƙe wanda yin nan kuskure ne to shi idan ya bi liman duk da yana da wannan yakinin an gama sallah kuma a haka sai ya ce bari kawai ya bi liman tunda ai an ce inna ma ju'ilal imamu li utamma bi an sa liman dan ayi kwaikwayon sa sai ya ce to duk da dai na san sallan ta cika tunda liman ya miƙe bayan da na iya barin bi shi to shi in ya yadda ya miƙe ya bi liman shi ma batalat salatuhu sallansa ta baci mana an kulura a karatun ita wannan kalmar na ƙarshe batalar salatu hudun ta ritsa duka nau'in guda biyu ne amma in kullura ko ne da hukuncinsa shi su na farko da wanda yake da tabbacin akwai ragowar sallah a gunsa da wanda yake ganin akwai ana yana shakka shi haka ne ko ba haka ba aka ce idan suka zauna to batsalar salatuhu sai kuma ya zo na biyu cewa wanda yake da yakinin shi kuma sallah ta cika wannan abin da ake yin ƙari ne shi kuma in ya tashi ya bi liman shi ma batsalar salatuhu yadda karatun yake kenan to alayi halin dan ƙarin bayani kaɗan da nake so mu yi akan wannan gaban shine abun bai takaita iya maganan liman ya miƙe zuwa ga raka'a ta biyar ba wataƙila malam ya amfani da cewa raka'a ta biyar ne saboda ai a duk sallan farilla ba wata sallar ta wuce raka'a hudu ko akwai korewan sallan farilla raka'a hudu wannan azhar la'asar da kuma isha sauran he dai kasa da haka sai mai raka'a uku sai mai raka'a biyu to da haka amma ba wai na nufin wai sai iya su masu raka'a hudu ne aka samu wannan matsalan wannan hukuncin yake aiki ba a'a ina nufin cewa kowace irin sallah ce idan ya zama abun da za a yin ƙari ne to fa ya shafi wannan hukuncin da aka yi bayani ya shafi wannan sallah don haka kenan in dai sallan farilla ce ita nafila tana da wani hukunci na daban amma in sallan farilla ne waɗannan da Allah ya iyakance su daga asubahi mai raka'a biyu azhar mai raka'a hudu la'asar mai raka'a hudu magriba mai raka'a uku da kuma isha mai raka'a hudu to in dai a cikin su ne aka samu ƙarin raka'a to wannan hukuncin da aka yi bayani ya shafe su duka don haka idan a salloli masu raka'a hudu ne bayan liman ya kammala raka'a hudunsa sai ya miƙe zuwa na nawa kenan zai tafi na biyar kai ba za ka bi shi ba in dai kai na da yakinin cewa sallah ta cika sannan idan liman ya miƙe a sallan da ake mai raka'a uku ma'ana kamar sallan magariba bayan raka'a ukun an gama ta kawai sai ya miƙe abinsa to wannan shi ma ba za ka bi shi ba ya miƙe zuwa ga raka'a na nawa kenan raka'a ta hudu ba za ka bi shi ba hakanan in ma a sallah mai raka'a biyu ne kamar sallar asubahi liman bayan an gama raka'a biyun kawai sai miƙe abunsa kai kuma kana da yakinin an yi raka'a biyun sallar asuba ce to sai miƙe zuwa ga raka'a ta uku to kaga ba za ka bi shi akan wannan raka'a ta uku din ba saboda kai kana da yakinin wannan abun da zai din kuskure ne to kuwa laifi ne ka bi mutum akan abun da yake na kuskure inda aka baka wajabcin binsa shine akan abun da yake na daidai dinsa to saboda haka wato kamar yadda nake faɗa abun ya shafi duka salloli gaba ɗaya ba iya masu raka a hudu ne in aka miƙe na biyar matsalan yake faruwa ba mai raka a uku ma idan aka miƙe zuwa ga raka ta hudu matsalan ya faru kuma irin hukuncin kenan mai raka a biyu idan aka miƙe zuwa ga na uku ita ma irin hukuncin kenan cewa kai ba za ka bi wato limamin akan wannan kuskuren ba in dai kana da yaƙinin cewa kuskure yake yi amma sadda ka samu shakka ko kuma yakinin ku ya zama irin na liman yadda yake tunani haka tunanin ka yake kai ma to yake nan sai ka bi shi amma fa in aka zo aka yi da sallah aka fayyace bayani to wannan wajibi kuma liman kai da liman gyara ya kama ku kenan an fahimci Hausa ma'ana bayan an yi da sallah sai kasance aka samu tattaunawa tsakanin wanda suka yi sallah lalle ra'ayi ya rinjaye akan cewa wannan abun da aka yi din fa raka'a biyar aka yi in sallan azhar ne ko la'asar ko isha'i ko wannan asuba din raka'a fa uku aka yi fa an fa yi ƙari sai ya zama wato yanzu an rusa yakinin ku aka sa amma wato tambayan anan shine ya ake yi ya zama yakinin liman an rusa shi shi yana da yakinin cewa sallah bata cika ba sai ya tashi zai karo wata ta ya zai gane cewa yanzu shine mai kuskure sauran wanda suka suka saba suka yi sabani da shi sune suka fi daidai to anan wajen ana duba majority ne a nan waje ana duba majority ne don haka idan a masallacin ya kasance wadda suka yi sallah ita wannan sallar da aka samu matsala a kanta ya aka samu mutum ashirin ne misali misali muke mutum ashirin sai ya kasance a cikin mutum ashirin ɗin aka samu goma sirrin jaya a kan cewa lallai abin da liman ɗin nan ya yi kuskure ne sai aka samu wasu goma su kuma sirrin jaya a kan cewa ai daidai liman ya yi daman sallan kenan ba ƙara raka a ko ɗaya ba daidai ya yi abinsa to yanzu a nan waye mai gaskiya na'am liman saboda kun ga ya raba biyu ne shi nan goma nan goma shi kuma to ai kun ga yana da wancan ra'ayin kenan kaga sun zama su ne majority don haka abin da nake so a gane koda da guda ɗaya aka samu fifiko kamar yadda da ƙuri'a ɗaya dan takara na iya fin abokin hamayyarsa ya hau kujera ya bar wancan to haka shi ma a daidai wannan gaba da in mutum ɗaya ne ya karu to da shi za a yi hukunci to balantana kuma a ce ya fi ɗaya mutane wato can ɓangaren an samu adadin mutanen da sun haura nan sama da wato mutum biyu mutum uku zuwa sama to wannan da su za a yi amfani idan aka samu shakku kenan sannan kuma shi kansa liman kafin ma a zo gaban cewa a gano shin shi ne daidai ko ba shi ba ne daidai kun ga wannan muna bayani bayan idan da sallah kenan to amma tun ana cikin sallar lokacin da ake masa tasbihi shi a gunsa ya ƙininsa akwai sauran raka'a ɗaya da ya kamata ya ƙara sata to amma sai ya ji an masa tasbihi to a lokacin abin da zai sai ya nutsar da tunaninsa ya kasa kunne ya ji masu tasbihin nan shin mutum ɗaya ne ko kuma an samu dan wani adadi mai yawa biyu zuwa sama da haka idan har ya kasance masu tasbihin suka zama ya wuce mutum ɗaya to fa shi dole ya haƙura da nasa ra'ayin ya dawo kan nasu saboda babu yadda za a shi kaɗai ya rinjaye mutum biyu ko sama da haka kun san idan ana sallah ba zai taɓa yiwa a ce duk masallacin duk an ittifaƙi akan wannan tunanin ba amma da a samu akwai wadda suna nan akan suna fahimtar me ake ma'ana hankalinsu yana gum don haka sai ya saura idan ya kasance wadda suke tasbihin nan ya wuce muryar mutum ɗaya shi kuma a sa yana ganin akwai saura in dai ya wuce mutum ɗaya to fa dole ya haƙura ya dawo ya ajiye maganar yaƙininsa in dai sun kai mutum biyu amma in dai ya kula cewa mutum ɗaya ne yake shi kuma yana da yaƙinin gaman har yanzu fa akwai saura to ya rubu da shi kawai saboda yanzu abun ya zama an yi balansa kenan shi da wani ne wanda yake ganin yayi ba daidai ba amma in ya ji muryoyin ba ɗaya bane to ko da yana da yake ne ya kyale yake sa sai ya dawo kan abun da suke ganin shine daidai din saboda wato bayan da ra'ayin mutum ɗaya rinjaye ra'ayin mutum biyu zuwa sama da fata an fahimta to wannan muna buratun a cikin sallan sadda ya ji tasbihi din in ya yawaita to dole ya ajiye nasa ra'ayin ko da yana da yaƙini ballantana kuma ba idar da sallah aka samu tattaunawa sai ya zama majority ana ganin fa abin da aka yi nan kuskure ne to dole a tashi a kawo gyara to kafin mu wuce yanzu ko a fahimtan ku idan har liman shi yana ganin yana daidai ne ya karo raka ɗaya akan sallan da ake yi bayan an idar aka tattauna aka gano cewa ba shine ya kuskure wannan tabbas ƙari yayi to me kamata yayi a lokacin shi liman sallan ne ta tashi aiki da a sake ta duka ko kuma ko wani abu da za a yi wanda zai gyara sallan ba sai an sake ta ba ba duk kawai za a yi jimil jiddan barakallahu fikum ba duk kawai za a yi ana ana gama wannan tattaunawa aka fahimci me aka yi to kawai sai a yi su a kalli alqibl a nada sawu a yi sujada daya a dago a sake yin daya kina yi sallama an gyara sallah yawwa duk da kasancewar raka'a guda ne cur aka karo to wannan sujada guda biyun ya goge wannan raka'a domin kamar da muka sha bayani cewa idan kabli ka yi a sallanka sakamakon ka yi ragi tuna damar ragi ne yake jawo a yi kabli ko ka bar wani abu da ya kamata ka yi na sunna a sallah sai ba ka yi ba to idan ka zo ka yi kabli zai zama kamar wani abu da zai zai cike maka wannan gibin abin da baka yin ba sai je ya cike maka wannan gab din sai sallar ta zama cif cif yadda ya kamata idan kuma ƙari ka yi a sallanka wanda shine zai jawo ka yi ba'adi kenan to da zaran kai wannan ba'adin shi kuma dai zama kamar wani abu ne na dosta ko iresa da zai zai goge maka wannan kuskura in ya goge sai salar ta zama ta yi daidai yadda ake bukatanta to don haka duk yawan karin da kai in dai kai wani zuda guda biyun to yana da ikon da zai goge duk yawan karin ku su nawa ne kamar yadda muka yi a wannan kis din wato raka'a guda ne ka kara ka miƙe kai fatiha ka zo ka yi ruku'u ka dago daga ruku'u ka zo ka yi suda guda biyu kaga duk wannan a cikin fa kuskure ne amma kana suda guda biyu nan ka goge wannan kuskure din to naka dai in haka ya faru sai liman ya zo yi sujjada na ba'adi tambayan anan kari har yanzu idan ya kasance shi liman da ya miƙe sai aka samu wanda su suna da yaƙinin wannan abin da zai din kuskure ne domin kare ne a sallah ba su bi shi ba to tambayan idan ya zo wannan ba'adin da su yi tare ko kuma a kawai da su zira masa ido ya yi ba'adinsa su sun su tun da yi wannan kuskuren ba ta shafe su ba shikenan su ba za su bi shi ba'adin ba ko kuma da su yi tare da su yi tare saboda sahawul imami sahawul mamu kuskuren mamu a kuskuren liman kuskuren mamu ne saboda haka tun da dai wannan kuskuren ya kama shi kuma tare da su ake a sallan duk da su ba su bi shi akan kuskuren ba to da su yi wannan gyaran tare da shi saboda shi ne jagoransu don haka da su yi gyaran tare da shi masha Allah to za mu je abu na ƙarshe shi ne ya ce mal hukumu idza sallama al-imamu qabla kamalis salati me hukunci idan liman ya doka sallama wadda ma'anan sallama shine fita daga sallah yana nuna an zo ƙarshen sallan kenan amma kuma yayi wannan sallaman ne qabla kamalis sala gabanin sallan ta cika sallah ce mai raka'a biyu da ya raka'a ɗaya a zatansa biyu ya kawai sai ya yi muku tahiya a raka'an farko ya sallama abinsa ko sallah ce mai raka'a uku kamar magariba da ya raka'a biyu aka yi tahiyan farko sai yana zaton cewa raka'a uku aka yi kawai daga tahiyan farko ya sallama ko sallah ce mai raka'a hudu da ya tahiyan farko a raka'a na biyu alhali akwai ragowar raka'a biyu a baya amma a raka'a a tahiyan farko kawai sai gashi ya yi sallama to kai a matsayinka na mamu yaya za ka yi idan haka ta faru ga limaminka ga amsa ya ce wa idan sallama al'imamu ƙabla kamalis sala idan liman ya yi sallama gabanin cikan sallah ga abin da kai za ka yi sabbaha bihi man khalfahu kai da kake bayansa a matsayinka na mamu sai ka yi masa tasbih ka ce subhanallah iya kalman kenan ba sai ka ce ya imam ban ka kara ya imam kuma ka bata kamar a ce wai to ya imam subhanallah a kawai ka ce subhanallah shi zai gane fa in saddaqahu idan Allah ya sa liman ya gaskata ka kai da kai masa tasbihi ya gano cewa okay yayi wani gyara yayi wani kuskure kammala salatahu to kaga kenan zai dau gyara ya gane cewa akwai matsala sai ya tashi ya ci gaba da ƙaraso sauran sallah to abin da zai yi bayan an gama kuma wasaje da ba'da salam sai ya zo ya sujada bayan sallama me yasa zai sujada bayan sallama na ƙari ne kawai ya yi ai ragin ya zo ya gyara ta tunda aka masa tasbihi ya miƙe kun ga yanzu ba za a ce ragi ba ai yawa yanzu na'am ban ji ba yawa sallaman shine wannan sallaman da yin shine karin yawa domin kaga dama ai gurbin tahiya ne yayi tahiyan a yamakon ya mike ne sai kuma yayi sallama to wannan sallaman ita ce karin ana masa tasbihi yana yayi gama sallama ana masa tasbihi kawai sai ya mike abin sa ya kawo kabbara ya aka ci gaba da sallah don haka yanzu wannan sallaman da yin ne shine karin shi yasa zai zai sujada na ba'adi na'am wa in shakka fi khabarihi amma idan liman ya samu kokonto game da labarin mai tasbihin nan mana na ganin kai wannan fa shine ba daidai ba ni fa daidai nake ya za a yi mun tasbihi kawai sai ya zama bai gaskata abin da mai kokarin gyaran yake gyara masa ba mana yana ganin a gyaran mai gyaran da gyara gyaran da mai gyaran yake so ya shi ma da gyara gaskiya wannan yana ganin bai yadda da maganarsa ba to da haka yace sa'ala adlaini mafutan shine sai shi liman ya tambayi mutum biyu amma fa adalai shine malai yace wajaza lahumul kalamu fi zalika a dai lokacin ya halatta su yi magana ana sallah aka mu tattaunawa sai liman yace wai abinda wani din ne ya faɗa abinda mutum ɗaya daga cikin ku ya mata tasbih din nan da gaske an samu kuskure ne in aka samu kawai mutum biyu suka goya masa baya eh da gaske kuskure ne shikenan dole liman duk da yana tunanin wannan labarin nasa ba gaskiya bane dole ya dawo kansa domin ya samu shawahid ma'ana abubuwan da suka karfafa bayanin nasa da labarin nasa da haka yanzu zai ɗoro saboda ya samu shaidu sai ya amfani da wannan abin da shi mai tasbihin ya faɗa idan kuma aka samu akasin haka sai ya kasance sauran mamu suna ganin lallai liman fa daidai yake yi lokacin da ya tambaye su yake nan kawai sai a ci gaba da sallah da haka shi mai tasbihi sai a wurgar da maganarsa maganarsa ba daidai bane shi yake shi ya samu wahami matsalan daga gunsa ne don haka an bar masa abinsa shi ne cewa in ta yakkanal kamala idan liman yana da yaƙinin cewa lallai-lallai shi fasallarsa ta cika kamata yi kawai a yi sallama kuma ya yi sallaman abinsa amila ala yaƙinihi kawai ya tafi akan abin da ya shafi yaƙininsa ma'ana nan yana faɗan idan yana jin nauyin har ma ya tambayi mamu yana ganin kaman ba daidai ba ne ana sallah a kawo magana to amma a ransa yana da yaƙinin tabbas lallai fa wannan sallan ta fa cika shi yasa har ma ya sallama abinsa to don haka shikenan sai ya ci gaba akan abin da yake yi yakin da yake da shi din nan kawai yayi aiki da ita wa tarakal adlaini sai ya yi watsi da maganan waɗannan mutane guda biyu din illa an yakthura nasu khalfahu inda kawai ba zai watsi da maganan ba sai in jama'an suka zama cincirundo aka samu aka zama jama'a da yawa ba iya mutum biyu ba duk ra'ayin majority ya karkata akan cewa ba lallai sallah bata cika ba ko da shi aqinin sa yana ganin an zo karshen sallah amma sai ya zama majority ana ganin fa a'a sallan nan fa da saura akwai raka'a ɗaya ko biyu da ya kamata a ƙaro to wannan zai bar kan yaqinin sa saboda an samu jama'an da sun rinjaye nasa ya sauka akan nasa ya dawo kan nasu to shine yace fa yatruka yaqinahu ya rabu da maganan yaqinin sannan sai yaqinin sa yaqinin sa yanzu ya zama wahabi ya zama rudani yaqinin ba yaqini bane domin bayan da ai yaqinin mutane da yawa ya rinjayi wato mutum ɗaya ya rinjayi da yawa wayarji a ilaihim kawai sai ya dawo zuwa ga ma'ana ga, ga nasu ra'ayin nasu fahimta din ba zai tsaya yin wata wata ba kawai sai ya dawo zuwa ga wato fahimtansu su to abin da nake so mu ƙara a nan shi ma a daidai wannan gaba ɗin shi ne a duka waɗannan abubuwa da muka ambata da shi na farko idan ya kasance liman wato ya miƙe zai ƙaro wata raka'a a matsayin cewa akwai sauran sallah da suka rago a baya bari ya ciko alhali kuma abun wadda suke bibiyan abun suna ganin lallai fa sallah ta cika wannan abun da zai yin ƙari ne da kuma kes na biyu wadda ya yi sallama gabanin sallan ta cika in kun lura abin suna tafiya ka faɗa da ka faɗa a bayan yi magana a kan ya rage sujada guda ɗaya ya za ka yi kai mamu aka zo kan ya ƙara sujada za su zama uku ya za ka yi to yanzu an zo kan maganan yana so ya ƙara wata raka'a kai a matsayinka na mamu ya za ka yi bayan sallah ta cika yanzu kuma an zo kan maganan kenan yana so ya rage sallah yana so ya yi sallama ko har ma ya yi sallama kafin sallan ta cika akwai ragowar sallah kuma sai ya zama ya yi rage to da haka a nan wurin shi ne idan ya kasance kai kana da yaƙi ne a matsayinka na mamu ko da babu wadda ya goya baka baya ko ya kasance duka an yi shiru ba su kansu ba sun samu kansu a cikin rudani ba su san hakikanin me ya faru ba to kai in kana da yaƙini to ba ba za ka yi biyayya wa liman ba ko da dun masallacin za a miƙe kai ka zauna abinka amma wannan ina faɗan kai ba liman ba ne ba kana mamu in kai kana da yaƙinin cewa an cika sallah yanzu abin da liman zai ɗin nan ƙari ne to kai ba za ka bi ba ko da dun masallacin an yadda cewa abin da ake daidai ne duk aka bi liman yaƙinin ka kai za ka yi amfani da shi an fahimta haka nan idan ya kasance ana tunanin lalle an rage wato sallah ta cika liman ya yi sallama amma kai kana da yaƙinin cewa akwai fa sauran sallah raka ɗaya ko biyu a baya sai ya zama majority ana tafiya akan a ai sallah ta cika gashi wannan sallaman da aka yin daidai ne to kai a lokacin da aka yi gini akan naka yaƙinin kai da ka tashi ka ciko abin da kake ganin ya kamata a ciko sai ka zo ka yi sallama a sallanka sai ka yi ba'adi amma shi liman kamar yadda muka faɗi nasa hukuncin shi zai amfani da majority ne a matsayinsa na shugaba majoratin masu bin sai su zai amfani da su da haka idan ya zama majority suna tafiya akan ra'ayinsa shikenan ya ci tuta a yadda tsarin yadda ya din idan kuma ya zama majority an sa'a masa to sai ya sauka akan nasa sai ya dawo kan nasu amma kai ma mu ba za ka yi amfani da wannan majoratin ba za ka yi amfani da naka ne in dai zama yaƙini ba shakka kake yi ba to ka yi amfani da abin da ya bayyana maka abin da kake da yaƙini a kansa a kansa za ka yi gini abinka to wannan shine abin da malamai suka faɗa game da wannan abin da ya ragu mana shine idan aka samu irin waɗannan rikita-rikita ɗin a sallah to kuma sai ya zama aka yi rashin sa'a kai ba ma da kai aka fara sallan ba ka kai ba aka isa din ma me ya faru ba ba san ko an gane ba misali in a gaban cewa liman sallah ta gama cika zai karo ɗaya ne ana ganin fa wannan abun da ya miƙe zai din nan fa ƙari ne sallah ta cika bai kamata a ce ya miƙe dan ya ƙaro wata raka'a ba ka kai a matsayinka na wanda aka tsere maka sallah in dai ba wai kana a speaker kake ji ba misali ko ka bibi sallan kana ji daga farko kaga ba za ka san ma wannan mutanen me suke toya ba domin kai daga baya ka zo baka san shin da gaske liman din ƙari yayi ko rage ba to a lokacin me hukuncinka to shine gaban magana to malamai suka ce idan mutum ya zama masbuki aka riga shi da wasu rakawoyi a sallah ko da raka ɗaya ne sai ya zama irin wannan turka-turkan ya faru a sallah ana tunanin an yi rage ne ko an yi ƙari na raka'a to kai a lokacin za ka yi abin da zai zama maka mafuta da haka idan ya kasance ana tarin liman ƙari zai yi a sallah an masa zubihi amma ya ci gaba da sallah to kai kaga baka da wata mafita kawai ka bi shi abunka domin kai in ka bi shi ai ba zai zama ƙari abunka ba ban san ko an fahimta ba daman ka rasa raka a ɗaya ko biyu to da aka gashi yanzu shi ya tashi zai yi wani ƙari ka kai mun kai ya taimake ka ne ma ya rage maka cikon ya rage maka bashin dan ka tashi zaka zaka ciko bayan yayi sallama kai a lokacin baka da matsala ko da sun tabbatar haka ne in dai liman din ya ci gaba da miƙewa bi shi abunka nan ya rage maka abin da zaka ci ko daga baya ka ka kai dale kenan ya raka ka kun samu ka rage bashin ka don haka wannan shine abin da zai faru idan ya zama masbuki ne kai zaka bi liman abunka ba ruwanka da wannan a haka nan idan ya kasance wajen sallaman ne ma'ana yayi sallama kuma ana ganin lalle sallan nan fa da sauranta ba a zo karshe ba to a lokacin dama ai kai ba za ka bi shi a salama domin kai daman ka san kana da bashi don haka tuni kawai sai ka miƙe abunka amma a lokacin akwai ƙarin bayani idan ka miƙe tunda mun ce a lokacin in aka yi sallaman ai ana buƙatar liman idan tattauna da mutane ya ji wai me yake faruwa ne wane ne mai gaskiya tsakanin shi da mamu don haka idan suka tantance sai a gano cewa ba akwai ragowar sallan wannan sallaman an yi garajen yinsa akwai raka a ɗaya ko biyu da ya kamata a yi kai kuma already daman ka miƙe tunda liman ya sallama ya sake ka ya sallame ka ai to ka riga ka miƙe sai kuma daga baya suka gama tattauna ka gano cewa eh akwai saura fa sai aka tashi ana ci gaba tambayan anan to zaka ci gaba da bin limamin yanzu duk da yayi sallama ya rabu da kai ko kuma a ka ci gaba da yin abun ka su ma su yi nasu kun ga yadda fiqiu yake ko ya ya za a yi ka ci gaba da naka ka ci gaba da cin gashin kanka kenan ba ruwanka da nasu tun da an yi sallama ya sake ka tuntuni ba bukatar sai ka jira kun zo kun ci gaba da yi tare kenan shine kake gaifi to gaskiya abinda yake na gaskiya sabanin haka ne a duk da liman yayi sallama tun da kai baka riga kai sallama ba babu laifi idan suka dawo za su ci gaba sai kuma ka ci gaba da bin su a matsayinka na liman dama limamin ka ne hadhi bid'atun ardat ilaina dama limamin ka ne yanzu kuma ya sake dawo a matsayin limamin shikenan sai a bi shi don haka ba idan da sallah din in Allah ya sa abun da suka rage daidai abun da kai ma ya kamata ka cika ne shikenan sai ku sallama tare in ya zama da duk da bayan an ciko din akwai abun da ake bin ka ya ka sake miƙewa wannan shine bi saboda samun haɗin kai kar ya zama an rabu a sallan wani na sallansa daban wayannan suna sallansu daban na ko da ka fara cin gashin kanka sai suka dawo aka cigaba da sallan to ka dawo bayan liman din still ku ka cigaba da mai da shi a matsayin jagora abun koyin ka ku cigaba da yi in ya sallame ka kuma daga baya ka sake ciko abun da ya ragu maka a wannan sallah din wannan shine abun da yafi daidai inda za a fi gane matsalan shine ko kun san ya halatta sadda ka zo a matsayinka na wadda ba ka samu sallah cikakkiya ba ka rasa raka ɗaya ko biyu bayan ka idar da sallan kuma ka zama limamin wani a lokaci guda ma'ana wani ya zo da ya zo daga baya shi an idar da sallah kuma ya jona ka kuyi sallah tare kaga a lokaci guda ka ci kwata biyu ka zama mamu kuma ka zama liman a sallah ɗaya kuma kuma ya halatta ba wani abu a cikinsa don haka wannan daidai ne ba matsala kamar yadda shi ma wannan da muka yi bayani ya halatta cewa a koda ka fara cin gashin kanka da liman din aka gano gyaran to sai ka ci gaba da yin naka amma ba tare da kai wani sallama komai ba ko idan mun ai ka mike kana abu na ɗinka ne sai ga su ma sun mike su zo sun ci gaba to shikenan ku ci gaba tare sai ka jira sai yayi sai kafin kai wannan shine abinda wato malamai suka faɗa kuma alhamdulillah mun zo ƙarshen littafin sai da damu abin da nake so mu yi saboda darasin ya zama ya cika hamsin daidai ina so wani sati mu ware su domin dan bita sama-sama ko da namiji talatin ko arba'in daga farkon babin a ɗanyi ɗan kaɗa ƙura haka har mu zo zuwa ƙarshen a yi addu'ar rufewa da sauransu to wannan shine buri na insha Allah amma da ba don haka ba ai mun gama zuwa ƙarshen kawai da yanzu fatiha za a yi a shafa to amma mu haƙura zuwa wani satin saboda a ɗanyi wannan bitan shikenan kuma sai ya zama shine rufewa muna fata Allah ya wafakar da mu ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ya tare mu aladan kuskuren mu Allah ya fi mana wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk amin ya rabbal alamin to mun da lafiya daidai ne? to na cire nawon kawai Allah